أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسن بسنتهم واعتدى بهديهم إلى يوم الدين yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a majalisun namu na yau zai ina son mai magana ne akan shi ibrahim Allah ta'ala anu da matafiyarsa da abin da ya rayu a kansa da abin da ya kira a kansa da abin da kuma ya tafi da rayuwarsa gaba daya a kai ba don komai ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa biya halaka man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyana kuma da ya sai kilan lalina utul kitaba wa yuzada lalina amanu imana ba don komai ba saboda shibra radiyallahu ta'ala shi ne ma abucin wannan lokacin shi ne ma'abocin wannan zamanin Allah ya tsaya masa Allah ya taimake shi Allah ya ɗaukaka shi wannan ko kana cikin jama'arsa ko baka cikin jama'arsa dole ka yadda da wannan kamar yadda ko ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko baka yi imani da cewa shi annabi ne ba dole ka yadda ya yi nasara a kan abin da ya sa a gaba ya zo da wani abu wanda ba wanda ya zo da shi sai shi kuma ya fara shi ɗaya kuma ya bawa duniya gadon shi har yanzu ba a rusa shi kuma abin ya kafu dole ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara a kan aikinsa abin da ya zo yi ya yi tare da makiya tare da wato cincirin a kan shi tare da haɗa ƙarfi a kansa amma Allah bai ba su dama ba har sai da ya gama rayuwar sa lami lafiya tare da sun yankoki da maza Allah ya ratsa ya shiga ma Allah bai kaddara ma wani ya hannu a kansa bai kashe shi ya gama yakokinsa ya yada addininsa ya fi karfin makiyarsa addininsa ya tabbata kuma ya yi koma zuwa ga ubangijinsa sallallahu alaihi wasallam wannan ko kana san shi ko baka san shi ko kana cikin mutanensa ko baka cikin mutanensa dole ka yi da wannan haka ne maulan mushe ibrahim ya sa radiyallahu ta'ala anhu abin da ya zo da shi siyasar da ya zo da ita sawa'an kana cikin mutanen sa ko baka cikin mutanen za ka yadda Allah ya ɗaukaka shi kuma Allah ya ba shi dama ya zartar da abin da yake so yi ya ɗaukaka ya shahara a duniya ya samu mabiyan da babu wani mutum kwaya ɗaya da za a ce shi ma yana da mabiya irin shi kuma Allah ya girmama shi da miza da yawa wanda ba a samu wani malami da yake da wannan miza ba shi kaɗai ya taso a gidansu ba gwamnati ba siyasa babu wata ƙungiya ba kamar shi kaɗai ya taso ya cika duniya kuma a karɓi kiransa kuma a yadda da tunaninsa da manufarsa ba a samu wani wa da Allah ya masa irin abin da ya shi Ibrahim Allah ta'ala zamani yana tafiya mutane kuma suna ƙara sabuntuwa waɗanda suka san shi suka zauna da shi su suke raguwa waɗanda ba su san shi ba ba su zauna da shi ba su suke ƙaruwa amma alhamdulillah ya yi rubuce-rubuce ya yi littattafai kamar yadda ɗaya daga cikin almajiransa halibofinsa shi ma sa na san kafin ga Allah ya ƙara masa yarda yake faɗa a cikin wani majalisin sai ce muna rubuta littattafai ba dan a ce muna da ilimi ba a'a muna rubutawa ne dan in na baya sun zo su san akan abin da muka tafi akan ba wani ba zai mana tsage ba wani ba zai ce mana bai san abin da muka rai a cikin mun rubuta littafi duk wanda ya zo ya ɗauki littafin mu ya karanta sai ya san akan abin da muke akan sa gashi shi muka rubuta to haka shubra radiyallahu ta'ala ya rubuta littafai ya rubuta asiru ya rubuta wasiƙu duk don bayyana tunaninsa da manufarsa da abin da yake kira mutane zuwa a kansa shi a kan kansa yakan faɗa cikin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a babin da Allah yake annabi sallallahu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa amma da yi mata rabbika ta haji ka ba da labarin ni'imar da ubangijin ka ma in Allah ya ma ni'ima to ka faɗa dan godiya to a wannan mace yana cewa alhamdulillahi na sha'atu kahiran ma kuntu fakaran balla ɗansu shakira ya ce na gode wa Allah na taso tsarka ma na tsarkaka cikin tarbiyya ta addinin musulunci duk wanda aka yi masa tarbiyya ta addinin musulunci to ya taso tsarka a wani wajen yana yaban babansa yana cewa jizallahu shaitan kadali liwujadi Allah ya saka wa wannan dattijo shi ya mun jagora zuwa san annabi sallallahu alaihi wasallam shi na kanta yana son annabi ne ma na so annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana faɗin labarin kansa kenan a wani baitin kuma yana cewa wa sana ilahi nafsiya dahara la'ura hamidu ila ma laysa fi shirki ja'iza na gode wa ubangijin da ya kiyaye ni ba za a taɓa gani na cikin abin da shari'a ba ta halatta shi ba wal haqqu ma shaydu bi la'ata wato gaskiya kuwa shine abin da makiyama suka yi shaida da shi ba a taba ganin shi a cikin abin da shari'a ba ta yarda da shi ba to a yanayin taso wannan tashi ba tasowa ba ce da sai da ya girma ya fara tunanin to bari ya wannan a ya taso ya tadda gidansu a kai ya taso ya tadda mahaifinsa a kai saboda haka kira ya zuwa ga musulunci wato shiryarwa ya zuwa ga addinin musulunci karatu ga daye daga magabatansa su ma ya tadda suna yi ya karɓa ya ci gaba da ko da shawar da Allah ta'ala an ya taso ya samu mahaifinsa shehi ne mukaddame ne a ɗarikar tijjaniya haka ya samu mahaifinsa kuma mahaifinsa ya tarbiyyance shi haka ya ba shi ɗariƙa ta tijjaniya kuma ya sa aka ƙaddamar da shi ya zama muƙaddami shi ma a ɗariƙa tijjaniya ma'ana jagora wanda zai dinga shiryawa ya zuwa wannan ɗariƙa ta tijjaniya wacce ba ta da buƙatar a yi bayanin cewa mece ce ita ko daga ina take domin kowa ya san jagoranta shi ne shu'abar tijjaniya Allah ta'ala shehu radiyallahu ta'ala ya fara wato ya ci gaba da wannan gado na mahaifinsa kira zuwa ga addinin musulunci shiryawa zuwa ga addinin musulunci an tambaye shi saboda ganin yadda yake yawo a duniya da yadda yake jan zukatan jama'a da ko ina yake gabasin duniya da yamma duniya jama'a suna ansa kiransa sai aka tunanin ko wani addini sabo ya zo da shi a'a ko wata aqida sabuwa ya zo da ita a'a ko wata mazhaba sabuwa ya zo da ita wanda yake son ya tsora mutane a kan domin a duniya babban abin da yake da wahala jama'a su yarda da kai da zarar jama'a sun yarda da kai duk abin da ka ba su karɓa za to ganin cewa jama'a sun yarda da shi to wasu suke ganin cewa me wata aqida zai danka a mutanen nan wani abu ne sabo zo da shi ya ce alhamdulillah ni bana ban zo da wani addini sabo ba domin ina bin addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne addinin da allah ya zaɓa a bauta masa da shi duk wanda ya bauta wa allah da wani addini ba addinin musulunci ba to allah ba zai karɓi wannan bauta ba to ina gode wa allah ina yin addini da addinin musulunci yace ban zo kuma da wata aqida sabuwa ba domin ina bin aqida ahli sunna wal jamaa ma'ana aqidar da kunzumin musulmin duniya suka haɗu a kai wannan ita aqida ita ce nake domin ita ce wacce take da isma ma'ana kariya da ciwo na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa al'umma ta ba za su haɗu a kan bata ba in wasu sun ware wasu yan kaɗan shekan ya fuzge su ya ɗora su akan wani shekanci to kunzumin yawan al'ummar mazala su sun samu isma shekan bai da hannu a kan ba zai zama mafi yawancin al'ummar mazala akan fatan su duk daga an ce ahalus sunna shi sa ake karawa da wani jama'a ahalus sunna wal jama'a waɗanda suke bin sunna mazala wanda kuma su suka fi yawa waɗanda su suka fi yawa to wannan shi za ya zama ta'ala ya ce domin ina kan aƙidar imam al-ash'ari imam al-ash'ari wanda kowa ya san duk ahalin sunnati in an ce imam al-ash'ari sun ce na cewa shi ne imam ahalin sunna wal jama'a akan abin da ya shafi aƙida ya ce dangane da abin da ya shafi mazhaba kuwa ta fikihu to ban zo da wata mazhaba sabuwa ba ina kan mazhabar imamu darul hijrati malik bin anas radiyallahu ta'ala ma'ana ni ina bin mazhabar imamu malik ban da wani sabon tunani ban da wani wato a wata matafiya fiye da jin sawun abinda magabata na mazhabar imamu malik sai a kansa wanda kamar yadda aka sani duk yammacin afirka to gaba sai ana bin mazhabar imamu malik ne wanda shi ma daga mayancin afirka yake ko malaman sa ma mazhabar yawan maluku suke shi ma ita mazhabar da yake ba wata mazhaba da ba yake yace kuma in kana magana ɗariƙa ne to ni ban zo da wata ɗariƙa sabuwa ba domin ina bin ɗariƙar shih ahmad tijjani radiyallahu ta'ala ni ba tijjani saboda haka ni kawai wa ummatu tasbihi mu ana su qawmi ila hadathil bar rahim lillahi yace ni abin da nake sa a gaba to shine in tada mutane daga bacci na fahimci tsawon zamani tsakanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin da nazo ya sa da yawa mutane sun rafkana ba su san annabinsu ba ba su san ma ubangijinsu ba ba su san shari'ar su ba to ni abin da nazo in tashi mutane daga barci in tashi mutane daga barci in kora su zuwa ga gido ya zama kowa ya faɗaka ya gane gidansu ya gane garinsu ya gane ƴan uwansa ya gane kabilarsa wannan shine abin da ni na sa a gaba kuma kowa ya fahimci ya kuma yadda cewa wannan abin da shi Ibrahim ya sa a gaba Allah ya taimake shi a kansa yayi ma'anar yayi wajen fahimtar Allah tabaraka wa ta'ala so ya ƙara jaddada kalmar tauhidi la ilaha illallah wanda da kafin zuwansa kowa ya san yadda ta fuya tafakku ba yadda za a yi kaga mutane da yawa ko mutum ɗaya ya zauna haka kawai yana ta yawan kata sai dai in abun mamaki in ka jira la ilaha to ladan ne a yi kama ko a yi sallah amma shi wa radiyallahu ta'ala anhu ya farkar da mutane cewa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi da annabawan da suka zo kafin zuwan sa ba su zo da abin da ya bila ilaha illallah kuma duk aikin ibada na addini babu aikin da Allah bai masa lokaci ba kowane aiki sai Allah ce ga lokacinsa ga yadda za a yi shi ga adadin da za a yi shi ga kuma kaifiyar da za a yi shi amma banda la ilaha illallah ita la ilaha illallah Allah ya sake ta cewa kowa ya yi ta yi ita kadai ya ce a yi ba adadi ya ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kathira ya ku mu'mine ku ambaci Allah ambato mai yawa ba zancen ɗari ko dubu a ambato mai yawa da ya tashi yaban su ma ta yi wa zakirin Allah kathiran wa zakirati masu ambatan Allah da yawa maza masu ambatan Allah da yawa mata haka nan a wajen kaifiya bai faɗa masa ya Allah zai yin kuhun Allah kiyaman wa kudan wa ala zunubi masu ambatan Allah a tsaye masu ambatan Allah a zaune masu ambatan Allah a kwance don ya nuna cewa babu inda ba ambatan Allah a hadisi kuma da na Aisha radiyallahu ta'ala na tana bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce كان يذكر الله في كل أحيانه مزالة صلى الله عليه وسلم ينا أنبتا الله أقوى ينيه أقوى ينيه با لوقت مزالة صلى الله عليه وسلم با baya ambatan Allah tabaraka wa ta'ala kuma al'ada ce ta sahabbai su haɗu a masallaci su dinga ɗaga murya da suke kamar yadda Abdullahi dan Abbas suke cewa ba na fahimtar an gama sallah sai na ji muryar sahabban maza Allah suna ɗagawa da zikiri to sannan sai in fahimci an gama sallah domin da an gama sallah zikiri kawai haka nan kuma kamar ranar arfa sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallama suna cika garin madina da zikiri da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala to wannan yankewa da aka samu ita shehu ya fadakar da jama'a kan ambatan Allah aka tashi yanzu ambatan Allah ya zama ko ina ana yi a yi mutum ɗaiɗai a yi mutane da yawa a yi a asirce a ɗaga murya ana yi dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuwa harkar maulidi kaɗai ta isa ta fahimci irin aiki da gudunmawa da hidima da shehu ibrahim ya kawo a jami'in annabi sallallahu alaihi wa wanda da kafin zuwansa mutum yana matsayinsa na musulmi kuma yana matsayinsa na mai kauna da annabi sallallahu alaihi wasallam amma da biyar awwal ba sai zai wuce da sani saboda ba a nusar da shi cewa ga wata ranar biki ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ya zo ya raya wannan wata ya raya daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da ambatar annabi sallallahu alaihi wasallam duniya kuma ta amsa masa ya zama na kowa ko ba ka yi to ana yi a makotanka ko ba abin da ake faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam a yabe shi a masarati a faɗi kyawawan halayen da tarihinsa wannan ta sa aka ƙara saninsa aka san martabarsa aka san darajarsa aka san ƙimarsa wanda ba ka da buƙatar sai ka je makaranta a yanzu ka zauna gaban malami ka sa littafin tarihi ko ka sa karatun asaba ko sa ka sa wani littafi don ka san mazala maulidi kaɗai ya ishe ka san waye annabi sallallahu alaihi wasallam wace irin dorin da Allah ya masa wace irin ɗauka ba ma shi ba kai kanka wace irin ɗauka Allah ya ma saboda ka dangana da annabi sallallahu alaihi wasallam shau shi ya kawo wannan dan haɗakarwa a gane a san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a bashi haƙƙin da ya wajaba a bashi sannan shi radiyallahu ta'ala mu ya tahi tsaye wajen haɗa kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a zama wuri daya su zama ɗan uwan juna su zama masu san ƙaunar juna idan ka je majalisinsa za ka ga na gabas da na yamma da na kudu da na arewa an haɗu a kan kalmar la ilaha illallah da fari da baki da kowane irin jinsi an shau da zala ta'ala ya haɗa kowa a ƙarƙashin kalmar tauri ana ambatan Allah ana tsayawa a kan bin Allah tabaraka wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne abin da shehu sa a gaba shi ne abin da ya rayu a kan a cikin haka shehu radiyallahu ta'ala ne ya fahimci kuma ya gano sirrin da baki daya shi ne ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada da za ka yi duk wani abu da za ka yi gishirin abin to a samu ƙauna da girmamawa da soyayyar ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai abin ya faru ba wani abu ya sa yahudawa da kirki suka zama almagdubi alaihim wala zalina ba sai hasada da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sai kiyayya da suke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama sai rayin da ke tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ta sa Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance su ya tsine musu ya kore su daga rahamarsa har ya lakana mana addu'ar la'antar su ma kullum ba abin da ya ja musu wannan sai ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam munafiki ma ba wani abu yasa Allah ya ce shi ma a haɗa shi da su ba yace inna allaha jami'ul munafiqina wal qadimin fi jahannama jami'a ba abin da munafiki ne gunsa yana sallah yana azumi yana zuwa yaki har sadaka ma yana yi amma duk a banza mai ita saboda ya ci annabi sallallahu alaihi munafiki cin sa da annabi da hasada sa da annabi da rena wasa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ita ta sa munafiki ya zama kafiri ita ta sa munafiki ya zama da ba musulmi ba shi yasa munafiki komai sharrar sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innahum kafaru billahi sun kafirce wa Allah wa bi rasul da kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ne ya kawo karshe ya ce wa masu sun mutu ma suna kafirai ko sun mutu ma suna kafirai kaga wannan shine rena da tsoro shehu ya fahimci matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai yi hasada ko kauro ba ya wato bayyana wa duniya cewa ga faɗin da mafaka take shine annabi sallallahu alaihi wasallama shi sa mafi yawancin rubuce-rubucen shehu ya gama su a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa in tas'aluni an habibi wa sayyidi fada habibul lahi wal gayu ma wa fa waqati wa sa'ati darabtu dhikri salatan wa mada min qasr sujayla yace gabaki daya in kana neman wa nake so ne wa na fa a gaba waye jagora na waye shugaba na yace da habibul lahi yace ban da shi ban san wani ba ba ruwana da waninsa yace da lokacina da harkokina da duk abin da nake yi na tafiyar da su a wajen yi masa salati da yabansa wannan shine aikin shehu radiyallahu ta'ala duk wanda bai san shehu ba da irin kaunar shehu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da girmamawar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ga annabi sallallahu alaihi wasallam to diwanin ya ishe Ibrahim hujja diwanin ya ishe Ibrahim shaida kashi nan a hannun kowa da kowa ka ɗauke shi ka karanta ba sai ka je wuri ka zama tun daga harafin farko ko tun daga baitin farko ya ce abal kalbu illa an ya kuna mutayyaman halifa gararin bin nabi muhayyama tun daga baitin farko ya nuna ma cewa ba komai a zuciyarsa sai maza Allah bai san kowa ba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya tunanin kowa baya tunanin ƴaƴansa baya tunanin matansa baya tunanin shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne gaba abinsa yace fa shuguli madal ayyam fardu nabi ni har zamani na ya kare ban da wani aiki in ba karanta ibn maza Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan shewar da Allah ta'ala ne domin wato in kaso mutum kaso mutum kaso mutum kaso to baka san lokacin da zaka narke ma ka zama shi ba ma'ana ka narke ka zama shi ba wai shi kenan ka zama wanda kake zato ba a'a gabaki ɗaya harkokinka ya zama irin da shi saboda ƙaunarka da kake yi irin da shi yanzu muna kallo a siyasance idan kana san ɗan siyasa baka san lokacin da za ka koma sa kaya irin nan shi baka san lokacin da za ka dinga kwaikwayon maganganu irin nan shi ba baka san lokacin da za ka so duk mai san shi ga idin mai cin ba baka san lokacin da za ka bar kowa saboda shi ba duk a siyasa mun ga wannan to in Allah ya so ka da alkhairi sai kai wa masoyin Allah irin wannan soyayya sai ya zama kai ma duk harkarka ta zama irin can shi annabi sallallahu alaihi wa sallama koye da shura radiyallahu ta'ala anhu yayi masa yayi masa shi sa yake cewa wato Muhammadu Quddusi Muhammadu Wadari ala tufayi ya huwa bani musamma yace Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine tanadi na shine abin da na dogara da shi shine abin da na dogara da shi shine abin da yake takamata yace Allah ya taimake ni suna na sunan ɗansa ne amma ni duk ƴaƴa na sunan sunansa shi kaɗai ne ya jijita larabawan azhar larabawan misra a lokacin da suka ga ƙasaitarsa da girmansa su kuma da sha'awarsu a kan siya da ilimin addinin musulunci da shari'a suka ce sun ba shi dama ta ɗalibi mutum goma a jami'ar azhar ya kawo ƴaƴansa a karanta musu ya kawo ƴaƴansa guda goma da aka je za a yi rijistar su sai kowa an tambaye shi sunana Muhammadu kowa ya ka so ka sunana Muhammadu Amin kai ba Muhammadu Akin kai ba Muhammadu Mali kai ba Muhammadu Hashim sai jirgin mutum suka ɗau su wato wannan cewa ga wani malami daga ƙasar Afirka ya kawo ‘ya'yansa goma makaranta amma duk sunansu Muhammad. Ba a taɓa sanin da yin wannan ba a taɓa mutumin mutumin da ya yi jika da manzala irin shi da Allah ta'ala ba ya ba shi ɗa duk wanda ya bashi yace sunansa Muhammadu shi arsala da ya aika musu yake cewa na sa muku suna na roke ku da Allah a wajen Allah Allah ya bani ku tun kafin in gan ku kuma na sa muku sunan wanda nake so shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan misali na soyayya shi Ibrahim sallallahu ta'ala ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ganin irin ta da yawa za ka samu masu takamar cewa su masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma dan Allah ya kayyata su sun sha'afa ma har sun mutu ƴaƴansu ba mai sunan manzo Allah domin kada muka yi wa Allah ƙarya Allah sai dungure hancinsa ya jefa ka cikin inda ƙarya ka za ta bayyana kana kuce son annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisai a cikin sunan da sahabu da baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma darra ahadukum an yakuna bi baitihi muhammadan aw muhammadun me zai cuci ɗayan ku idan a gidansa akwai mai suna muhammadu guda biyu ko muhammadu guda uku ko sama da guda uku yace Allah yana kunyar duk gidan da akwai mai suna Muhammadu a cikin sa yace duk gidan da yake akwai mai suna Muhammadu albarkar gidan ba za ta yanke ba saboda albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin kuma da aka sa masa suna Muhammadu manzo Allah yace na dau matsayin ni zan dace shi kamar yadda Imam Bukhari yake cewa ya ya nafsu la taqalim min zulatin azumat inna al-qaba'ira kal ghufran kullama yake cewa fa inna min zimmatun minhu bi tasmiyati muhammadun wa huwa awfal khalqi hujjuman yake cewa ina da alƙawari da kai da manzala ko ni laifi na yace in ji imamu busiri yace ina da wani alƙawari da kai da manzala shi kuma manzala ya fi kowa cika alƙawari domin ni an samu suna muhammad shi ko yayi alƙawarin ceton tun mai suna muhammad to wani yana takama cewa shi manzala yake amma a gidan shi da baki ɗaya ba mai suna manzala ba mai suna Muhammad amma shi so Allah ya ba shi ƴaƴa har yake cewa wa law balagu alfan ko sun kai dubu da Allah zai ba da tsaya dubu to kowanne sunansa Muhammad kowanne sunansa Muhammad wannan soyayya ce ta shehu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin misalin soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum an san yanda yake girmama sharifi duk mutumin da aka ce wannan jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kai ta kai a yanzu ba wai shi Ibrahim ba duk inda ka ga an ce wannan sharifi ne ana girmama shi ana mutunta shi yana miƙe kafarsa yana taka wanda ya ga dama a shiru to wajen almajiran shi Ibrahim saboda shi ya koya musu haka haddar da kai da sun koyar da kai ga dukkan mutumin da aka ce akwai jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tsananin girmama wasa ga sharifai jinin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ta sa wani mutum ya zo ya ce shi sharifi shehu rajallahu ta'ala ne ya sa aka yi masa hadiyya ya kwana gidan shehu sai ta kai shehu da kansa yana mai hidima ya sa aka tara mai kuɗi da sutura da kaya aka ba shi ya washe gari ya haɗa kayan sai tafiya bayan kwana biyu sai labari ya zo shi brazil ta'ala cewa mutumin nan da ya zo ashe ba sharifi ba an haɗu da shi a cikin gari yana aibata shi ibrahim cewa ya san dama zai iya shi ibrahim wayo gashi ya je ya mau wayo ya yaudare shi ya karɓe makuɗi shi da kansa ya ji cikin gari yana shi ba sharifi ba sai shau da ya ji wannan labari sai ke cewa wallahi da zai dawo sai na linka masa abin da na bar shi domin ni yau a duniya ban da masoyi ma irinsa domin abin da nake rayuwa nake neman shaidarsa a duniya yau ga shi na same ta a hannunsa ni shaidar da nake nema dama in samu a gano cewa ni a lamarin maza Allah ban da wayo ni a harka annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da ba za a iya mun ba to har je mun wannan shaidar su ai abin da nake neman ki ai in dai kan faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam zance in yi wani tunani zance in tunani ina da wayo ai ka mallake ni ka same ni gaba ɗaya wannan shine shaidar radiyallahu ta'ala shine abin da ya rayu a kansa shine kuma abin da jama'a ta yi ta a kansa saboda dama akwai sinadarin kaunar mazala a duk zuciyar musulmi a duk zuciyar musulmi akwai sinadari na kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wani abu ya zo ya rufe ya sha'afantar da kai ya gafalar da kai ka kasa tunawa har sai an tashe ka daga bacci shi yasa malamai suka ce duk wanda ya furta mummunar magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ko ya tuba a kashe shi dama can ba musulmi ba domin abin da aka yarda da shi musulmi ba zai iya faɗin mummunar magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam to in aka ji wani ya faɗi wata mummunar magana ko yaya kace suka ce zindiki ne ko ya tuba a kashe shi domin dan cewa kawai na tuba to wannan ba za ta sa wato a ce an yadda ba domin ba a san abin da ya boye a zuciyarsa to so da haka shehu radiyallahu ta'ala an ya zama na wato ciwonsa karantarwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ya zama na duniya ta karɓi abin da ka zo da shi duniya ta buɗu ko kowa ya yi sha a kansa to za ka samu mutane kala-kala wasu a kusa wasu a nesa wasu sun gane wasu ba su gane ba wasu sun fahimta wasu ba su fahimta ba wasu ɗan kiɗan na jiyo ne ba kawai ya rubutu kawai ya yi bai san ina aka dafa ba ina ba a me ake cewa me ake yi bai sani ba to shi wannan ta sa shawar jallahu ta'ala tun farko da ya ga haka sai ya yi wa mutanen nasa wato da'ira ya yi wa matafiyar tashi da'ira cewa kowa zai tambaye ta fa in tas'aluni an habibi wa sayyidi jawabi rasulullahi ni na wuce in dai za ka tambaye ni wato man ta zama rasulullahi wa mazhabi idan za ka tambaye ni wa nake so wa nake bi yace to manzo Allah nake bi in dai amsa zan baka manzo Allah nake bi ni da kuka gani ne da rina a kodayaushe ɗabi'ata halina shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam إذا كان خير الناس سرت وراءه وإن هل يوما فالمصير به yace biye nake da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda inuwa take bin mai ita da zarar mai inuwa ya tsaya to inuwa ma tsayawa za ta ba yanda za a yi kana tafiya ka tsaya inuwa ka ta gaba yace to ina biye da annabi sallallahu alaihi wasallam ina tsayawa inda ya tsaya ina ɗora sawuna inda ya ɗora sawayensa ina son sa ina son sahabbansa gaba ɗaya ina son iyalan gidansa ina son garinsa ina son kuma duk mai son shi yace kai mutane suna tafiya aikin hajji su je madina don su ga dutsen uhudu don su ga sa'aba don su ga kaza don su yace ni ko idan na je kullum so nake yi idan na kalli Ka'aba daɗin da nake ji na ga abin da manzo Allah ya taba gani da idon sa da na kalli Ka'aba abin da nake tuna manzo Allah ya taba tsayawa ya kalli ɗakin ina jin daɗi yau Allah ya mun ni'ima na kalli abin da manzo Allah ya taba kalla idan na zo dutsen uhudu in na kalli dutsen uhudu ba wata nake oh wannan wani dutse ne an taɓa yaƙi kusa a'a ina jin daɗi mazala ya taɓa kallon wannan dutsen gani ni ma ina kallon dutsen da mazala ya kalla yace duk abin da nake kallo a madina da makka ina kallon su ne saboda mazala ya kalle kuma kullum fata na hukumar ƙara kullum yake cewa na in wada arziki ziyara muhammadu a sun mu abu shukuran ne rabbi fa abin yace wallahi duk ran da Allah ya tsare min baiwa kafata ta saka garin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai na ta yin azumi na ta yin nafila dan godiya ga Allah tabaraka wataala ko da ka shi bai da wata matafiya in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san kowa ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gina wa kowa ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da nabi za a ga malamai da nabi iri iri amma shi radiyallahu ta'ala tun da ya ji nadan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya nada jelan nadin yana jefa ta a bayan kafadunsa baka taba ganin shehu da wani nadi ba wannan nadin ba saboda haka hadisi ya tabbatar manzo Allah yana nadin sa shi sa shi ma yake nadi irin nadin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsayawarsa da haddoji na shari'a shi radiyallahu ta'ala ne musamman sallah azumi zakka haji da dukkan sauran ibadu da zumunta da soyayya dan Allah da ƴan uwantaka dan Allah babu abinda shehu ya dakata a kansa kuna kallon dai yanda shehu ya tsaya tsayin daka wajen masallacin ba gidansa yake kokarin gina ba masallaci yake kokarin gina masallaci ke kokarin gina matattara ta al'ummar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ita yake yi yana sallah tun yana tafiya da kansa hatta kai yana dogon sanda hatta kai sai an dauke shi a mota an kai shi masallaci hatta kai in an kai shi masallacin ba zai iya tsayawa ba sai an rike shi hatta kai in ba zai iya ruku'u ba zai iya tsayawa ba sai an maro sai an rike shi hatta kai yana kwance ba zai iya tashi ba amma sai an je girgin kunnensa an ce masa assala assala sannan ya miƙa hannunsa a bashi dutse ya tiroma ya shafa a tada sallah yana daga kwanci ko zama ba zai iya yi ba amma bai da sallah yana tsaye da sallah yana bai taɓa wasa da sallah bai taɓa wato an yi zamanin da a ƙasar senegal ana mulkin faransa ba inda aka yi sallar juma'a sai a masallacin saboda an dace a wannan juma'ar an yi wani tashin hankali da tura mulkin mallaka na farisa na faransa a wani lokacin suka ce sun hana duk wani taro har da juma'a shehu radiyallahu ta'ala ne ya ce ban da wannan za mu bi ku akan komai amma ba za mu bi ku akan rusa addinin mu ba babu wani masallaci da aka sallar juma'a a kasarsa a wannan rana sai a masallacin shi kadai ya sallar juma'a wannan ta sa gwamnan ya mai kyauta ce kai kaɗai na yadda musulmi ne na hakika domin na yadda ka yadda ka mutu don addinin ka amma sauran malamai kowa ya ji tsoron rayuwarsa saboda addini amma kai ka ba da addinin ka ka ba da rayuwarka don addinin ka domin muridai ma da almajirai ba yadda ba su yi ba su fuskance shi akan shi ma ya haƙura tunda aida ma ita juma'a akan bashi ma an ce ka faraya in ana bin ka bashi kana tsoron a kama ka ba sai ka je juma'a ba kai ko ruwan sama ake da shafi juma'a ta faɗa kanka saboda haka ga tashin hankali shau a haƙura ka yace juma'a muna musulmi da lafiyar mu yace a ba zai yiwu ba shau ya fita ya je juma'a lami lafiya ko ba abin da yasa jama'a wannan shi ne shi Ibrahim ya tsaya yana azumi ya ce ni wahalar tafiya ma Allah ya karfafe ni ba na ajiye azumi don tafiya ba na ajiye azumi don tafiya aikin hajji tun da ya fara zuwa aikin hajji bai daina ba bai daina duk rayuwarsa da baki ɗaya ya fara zuwa aikin hajji tun yana ɗan shekara talatin da wani abu har ya kai shekara saba'in da biyar da ya fasa aikin hajji kuma ga umara da yake yawai zawa a wannan lokaci ba don koyi ba saboda kaunarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kasar taki inda a kasar taki akwai wajen ajiye tarihin a wajen ajiye tarihin akwai gashin annabi sallallahu alaihi ya je kasar taki ya kai ziyara wannan wato ɗakin tarihi don ganin gashin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru a wajen ya sa shi wanda yake tsaron wajen ya yi shaida cewa yau shekarar ta kaza yana wannan aikin kuma mutane musulmi daga ko'ina na duniya suna zuwa wajen ya ce amma bai taɓa ganin mutumin da ya zo ya jefi gashi na irin shi ibrahim ya ce ka yi abin da babu wanda ya taɓa yi ka yi abin da babu wanda ya taɓa yi ya ce me ya faru ce duk mutumin da ya zo zai zo cikin shauki cikin ƙauna da soyayya ya ga wannan gashi ya ce kamar ya ture ni ma kafin iya ɗauko masa idan na ɗauko masa ya dinga kai hannu shi ne na son ya shafa sai ina hanawa ina wayo ne ya shafa a ya shago kwalbar ya glasin ya shafa a jikewa ya ce haka hannu da kai haka muke ya ce amma kai daga zuwansa shi ibrahim yana shiga ɗakin ana buɗe akwatin da gashin yake ciki da shi ibrahim ya haɗa hannunsa ya sabda ya sabda kansa ƙasa bai iya daga ido ya kalli gashin ya nutsu ya shi nutsuwar da ba a taɓa gani sai hawa yake zowa daga idonsa saboda yana ganin kamar ya bayyana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je irin al'umma din ya shafa rashin ladabi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kame wanda kai da nutsuwar da ka nuna da kankan da kan da ka nuna ba a ban taba ganin wanda ya zo yi wa gashin nan haka ba saboda ya ga wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam domin shehu radiyallahu ta'ala ya yi burin ya zama yace wala ce a kuna yau ma turbata na ali yace ni na yi burin ina ma dai ni ne tsoron kasar kasar takalmi maza Allah suna da ba wai ce in zama kamar gita da ce ka sai da ne ce ka ji afari ba ma in zama sai na sai na hasan da zai ba ko da ni ai mun wato alfarman ma ya zama ni ce tsoron kasar takalmin sa ballantana in zama wanda yake ɗaukan masa buta ko ƙoƙo lokacin da zai sha ruwa saboda girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi kabuli saboda soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi fatayi saboda sansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauƙaƙe mai aiki irin yadda ya sauƙaƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mai kaunarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani abin da kuka gani Allah ya bani na same shi ne saboda hidimtawa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hidimtawa ta ga domin yau Allah ya bayyana ni a zamanin da ba wanda ya kai da kauna annabi sallallahu alaihi wasallam yace kadani ya qadir hubbi wa mudarrizu bi anni mujalla fi muhabbati ahmad yace mai yin hukunci na gaskiya shine Allah tabaraka wa ta'ala ya zartar da hukunci cewa ni na tsere wa duk masoya maza Allah sallallahu alaihi yana da ma'auni ba haka kawai shi ya faɗo wannan ba yana da ma'auni akan abin da ya sa ya ce ya tsere domin yanzu duk wani wanda zai shiga takarar ma almajirinsa ne in takarar soyayyar ma za ka shiga to almajirin annabi sallallahu alaihi wasallam almajirin shehu ibrahim domin shi ne ya wasa ka shi ne ya wasa ka haka zanowa ba rika yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sau da haka a cikin yaban kama akwai ladan shi a cikin yaban kama akwai ladan shi domin shi kaji ya kiɗima duniya da yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma kace ab ai ko ya kamata annabi ai ba annabi to sai to manzo Allah ya ce duk wanda ya shirye zuwa ga alheri to yana da ladan shiryar wanda wani ya kwaikwaye shi ko da kaga in a zamanin nan kake in ma ya zama zalan za ka yi to ya riga ka domin shi ya yi da yawa ya yi kuma fiye da yadda in ka ɗaya yaban sa yawan sa ba wanda ya mai yawa irin nashi kuma in ka yi da yawa irin nashi ba ka yi yawaita salati a ciki ba irin nashi in ma ka yawaita salati a ciki to baka iya faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ba irin shi yanda ya faɗi shi domin yana cewa ni wato a yabona ina yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta faɗin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ta sa nan zan ce maka wato yabona ba irin sauran yabo ba ne yabon waɗanda suke yin yabo suna yaban tarihi ne suna yaban halaye ni ko in yabi tarihi in yabi halaye kuma in yabe shi a hakikar da muhammadiyyarsa saboda wato wanda ya gani ba daidai ce da wanda ya ji ba tun busuji ma'ana bayyana shehu ta farko aka fara samun wato gabaye wawaye wanda ba su fahimce shi ba ba su san matafiyarsa ba suna neman su danganta kansu da shi kansu da shi ya ce musu ahir ni da haka da kyau wanda yake son ya zama tare da ni ko ya zama ya kwaikwaye na abin da nake faɗa da abin da nake aikata ba wai sai a wannan zamanin aka fara samun makaryata wawaye waɗanda suke neman su danganta kansu da shi bayan bayan ba tare su ba a tun zamanin farko a zamanin sa ba kuma zamanin sa na ƙarshe ba zamanin sa ma na farko shehu radiyallahu ta'ala ne Allah ya bayyana masa su ya gan su kuma ya ce a yau ba wai ta shau kaɗai ba ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama akan samu wani ya aikata wani abu ba daidai ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito ya ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala wa fulan an yi wannan ba su ba su yi ba shi ya ce Allah ina sanar da kai ba ni ba abin da wani ya aikata ban sa shi ba kuma ban yarda da abin da ya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan Khalid bin Walid akan abin da yayi a Daifa manzo Allah yace Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid Allah abin da Khalid yayi ba ruwa na ban sa shi ko ban yadda ba ban sa shi ko ban zamanin sai na bukar ma an yi wannan sai na bukar so shi na yace ba ni zamanin sai na umar ma an yi wannan sai na umar yace ban yadda ba ko ban sa ba Allah ka sani abinda aka yi ni ban yadda ba ko ban ce a yi ba saboda haka ba ruwa na to duk bayan Allah ana samun irin waɗannan abubuwa to shehu radiyallahu ta'ala ne tun a zamaninsa za mu karanta wannan kasida ko wannan risala ta shehu radiyallahu ta'ala wacce ya rubuta ta yana ɗan shekara ashirin da tara hijira a nan sallallahu alaihi wasallama ɗari dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara shi ya rubuta wanda ya san tarihin shi ya san an haife shi hijira ta shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin ita kuma wannan risala ya rubuta ta hijira ta shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara yana ɗan shekara nawa kenan shekara ashirin da tara shi ya rubuta wannan kasida don ka san maganar da daddace kuma tuni ya kame hannunsa tuni ya ce ba ruwansa tuni ya ce shi inda ya nufa daban inda waɗannan mutane suka nufa daban ko da ga lokaci amma a gurguje za mu karanta abinda shehu ya faɗa yake bismillahir rahmanir rahim al-muntakim al-aziz al-jabbar al-mutakabbir wa salaman ala sayyid al-abd al sayyid al-abd al-qali ya fatima bint muhammad la ubni anki min allah shay'a wannan shine unwani cewa ya fara da sunan Allah wanda yake mai kama duk mai in ya kama shi kuma yana kama shi ne da tsananin samu wanda yake mai tsananin ƙarfi mai tsananin ƙafai da cuta yake ina yin gaisuwa ga shugaba kuma ba ga shugaba kuma ba magana sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda shi yake cewa fa ma walada rahmanu fa wa ubaydu fa jalla ilahi zai shi ne Allah ba haihuwar magana ne ba magana ba wa ne Allah shi za shi yau shi ma ya ce a sayi al'abdu shugaba kuma bawa wanda shi wannan shugaban bawa shi ya gaya wa hantar cikinsa tsokar jikinsa diyarsa na na fadima rabin lawa ta'ala a ha ya ce mata ya faɗi mutu binci muhammadin la'ubu ni an kimiyar lalishiya fadima idan kina son ki rike matsayinki idan na wawa ya bayan ku zai tafi idan ba ki bayana ba kuma zai tsaya miki auren Allah abin da duk zan miki zan miki ne idan muna tare idan ba ma tare to ni ba ba zai cewa komai ba shau ya kawo wannan magana idan kowa ya san duk wanda ya kauce wa hanyar maza Allah sallallahu alaihi wasallama to ba babu wani da ke tsaya masa duk wanda ya kauce wa hanyar Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai iya tsaya masa za mu karanta da amfani saboda lokaci yace bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da abin da ya dace ayi wa Allah godiya da shi ina yin gaisuwa ga dana Ahmad sa da Malik da dukkan wanda ya karanta wannan wasiƙa to duk yana da shi daga wanda yake da'awar cewa shi yana tare da su abin da nake nufi da wannan wasiƙa abin da na rubuta ta ina son kowa ya fahimta ya tuna cewa mutum biyu ba ruwa na da su mutum biyu ba ruwa na da su yake kuma ba kasu da cewa ba ku yan ɗariƙa ba ruwa na da su kuma san ba ta ɗariƙa ba yan ɗariƙa yace duk mutumin da yake da a wasan Allah amma ya bar shari'ar Allah ba ruwa na da shi ko duk mutumin da yake yana da irin shari'a amma bai san Allah ba ruwan shi da Allah yake shi ba ruwan shi sai ka rike guda biyu ka rike shari'a ka kuma ka rike Allah ta baraka amma duk wanda ya rike da shi wannan shi shi ku sani ba ruwan da mutum sun tsaya a kan yadda su inda ba su canza ba yace ni lamarin na kamar yadda kuka sani duk wanda yake so ya zama tare da ni to ya shiga hanyar da na shiga irin yadda yake magana da irin yadda nake aiki sai yadda nake duk umarnin shari'a nake kuma hannuwa ga abin da shari'a ta a bayyane da aboye a cikin abin da zai sa kishirwa da abin da zai sa wato koshi da abin da kuma yin bege cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da yin bege a cikin saduwa da yarda Allah tabaraka wa ta'ala da manzonsa yace ina tare da muku duk wanda yake cewa wai yana tare da ni amma yana aikata wani abu shari'ar musulunci ta hana wannan shari'a mai tsarki madaukakiya sai ne ke kutsawa abin da yake dama ya aikata na abin da Allah ya haramta kuma duk abin da aka ce a yi sallah azumi ya ce ba ruwansa ba zai yi ba yace ina shaida wa Allah ina kafa Allah shaida kuma kuma da kuka ji wannan magana ina shaida muku ba ni ba wannan mutum ya Allah ka shaida ni ba ni ba waɗannan mutane ba ruwana da abin da suke kuma ga aya ku sani fal yahzan alladhina yukhalifun an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azab Allah da kansa yana ga cikin masu sabawa ubarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitina tana iya samun su azaba da yake saboda haka ku tuba ga baki ɗayan ku ya kuma ne yace abin da na faɗa a cikin wasu maganganu na nake cewa ai duk muridi na wani buhu ne wanda yake cike da haske da sanin asirai na halar Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan gaskiya ne na faɗa haka amma ku da kuke da awon muridin da wani a cikin kuwa yi muridin da ina muridin da wani a cikin a yanda kuke dinna a yanzu yace kai ba zan gaya muku mutum ya zama muridina a ce ka nemo muridina har wanda a ce ka je ka nemo jordan kibrit na wanda sai ka gama rayuwa ku baka wani ya shi a ce nemo muridina to har wanda a ce ma nemo wancan jordan din domin ke yawan masu da'awar cewa suna wani bayan ba ni ba su ji shi rawa da lafiya ya ce in dai kamar yadda aka gaya mu haka kuke to ya kusan samani din nan ba wai ku ba duk wani mukaddari duk wani shaidu da ake aikata irin wannan a gaban sa bai ce komai ba to ya kusan da ce shi ma ba ruwana da shi ko da shi bai aikata ba amma almajiransa suna yi almajiransa suna fata yana ji bai tsawon da su ba ya shi to ko shi zan ce ba ni ba shi in shi wajen lauta ma mutum bai tsaya da abin da yake wajibi a kansa ba har ta kai ana yin waɗannan abubuwa kan ya ce in sun gagare shi wani jira ya dawo da su in murjan sun na sun gagare shi ya je jira ya dawo da zuwa inda yake ni kuma ba abin da yake zai fara shi da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina muku rantsuwa da Allah ba wani abin da ko mutane sun fada cikin abin da suka fada ba yace damuwa da wannan Allah damuwa da kan duniya damuwa da biyan bukatar sha'awar su ita ta raba su da Allah da Allah sallallahu alaihi ba wani abu kuma ya jawo su ba sun dade ba ko su zo gaba na ba to idan mutum baya zuwa waje na ya zai san abin da yake biya akan kana can daji kuma kana ta tare mace bayan ni da kai ma ko ba ba ba ballan da naka ji zan na ko ba ga aiki ba yace domin da mutum yana zuwa na inda yake zai ga samarin da suka manta da duniya da abin da ke cikin sa in ban da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu komai a tare mutum yana da iyalin sa ba sai ni ne zan tiyo ka mutum sai da gonan matarsa amma shaukin sa da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ya manta da shi ma da iyali sai ni zan tiyo kai ka shi ta wajen iyali domin addinin manzo Allah babu rububanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake cikin zama tare da ni to yayi abin da nake kamar da ba an sunnati falaita ni duk wanda shi ma yayi kyama abin da nake yi manzo Allah komai ibadarsa saboda an ce masa wasu za su dinga azumi za su daina bacci su dinga rana za su daina aure za su dan wani tare da Allah manzo Allah ya ce duk wanda ya haka to da shi dan zai sa ku zo ku yi yadda nake yi ina azumi ina cin abinci ina bacci ina tsayarwa ne kuma ina aure yace ku iya waɗannan su ne almajirai na wanda ko ba haka ba su ba almajiri na ba dole ne mutum ya koma ya rike shari'a manzala gam duk abin da ya ji an ce manzala ya ce a yi yi duk abin da ya ji an ce manzala ya ce a bari ya bari lalle da gudun duniya da tsantseni da neman ilimi wanda shi ne zai sa san shara ba yadda za a yi kaso wai kai sanin Allah kawai shi ne aikin sa yau ba za ka yi karatu ba ba za ka karanta littafin addini ba ba za ka bar shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to dole ka zama abokin shaitan domin in baka karanta shari'a ba shi zai karanta ma hadin shari'a ita za ka dole duk wanda yake son ya zama a cikin addinin manzo Allah yake to dole ya yi sai Ibrahim bai shahara da komai ba sai da ilimi sai da wato sanin alqur'ani ya ce na san alqur'ani na san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau a zamani na ban san wanda yake yin sanin ban san wanda ko ba a zo wanda ya daga hannu ba yace ya bi shi domin ba a garin su kawai ba wannan ba ya je Misra ya ba ya je Pakistan ya ba ya je Saudiya ya ba ya je Maghrib Morocco ya ba garrukan da masana addini sun faɗa sun tabbatar mana cewa malami ne ya san addini yace kar ku manta cewa waliyin waliyai shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa Allah ya sani to qurrar da dubi ilma ya ce Allah ka faɗa mu yace abin da ya dace ga dukkan mutum da yake cewa shi muridi ne to kada ka fiye ta tsaya kada tafiyar su tsaya har sai ya tada ni idan ka fitar da ni ni ma kuma karfi na sai ce wuce kai gaba ko amma ba ka matar da ni ba kuma ka kama gaban ka kuma ka ce wai tare muke na muke tare ya ce kai tun da fiya har ka tada ni ni dai na gaya muku fiye da ke da abin sallah ne to idan ka zo ban ce ni ne karshe ba in ka zo kai ma lamarin ka yi karfi na sai ce ni gaba wajen malama ne shawar zai rawa ya ce ina so ku sani ga baki ɗayanku da yawa daga cikin masu da'awa da yawa daga cikin masu da'awa suna kishiyantar mutane a cikin tafarkin Allah to sun yi wannan ne saboda kuskurewarsu kaucewarsu daga gwadaban magabatansu da kuma rashin tsayawa a kan abin da magabatan su ba saboda haka sai suka fada a cikin tarkon inkari na waɗanda suka ba su da rabar duniya da lahira saboda haka dole ne mutum ya zama yana tare da mu zai yadda ganin mu mutum ba ko da yaushe ka rasa ai kai da shehu bane baka san me shehu yake a kansa dan ku ga yadda muke bin Allah ga yadda muke tsayawa a kofar Allah kuma yadda muke kankan da kai ga Allah ta baraka wa ta'ala to wanda ya samu wannan zai samu rabo rabo wanda yake mai girma dole ne ku canza wannan muguwar ɗabi'a da wannan halaye da suka fara a kanka ku canja shi da hannu in kuna da iko ko ku canja da harshe in kuna da iko ko ku ci a zuciya ku kamar yadda zuwa jiya yace dole ne da dukkan mutumin da yake son ya samu rabon abin da yake a hannunmu na wasiyoyi da muke rubuta a wace da rubuce na wannan wasiƙa to wajibi ne kowa ya je ya karanta wannan wasiƙa ya haddace ta duk wani muridi da ya- wannan wasiƙa ta je hannunsa so ya shigo ya kwafe ta kuma ya rubuci karanta ta a kullum ina horo ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi azumi ku je aikin hajji ga dukkan wanda ya samu muku ku yi sadaka da dukiyar ku dan Allah ya zo a hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sarki wani yanki ne daga imani alhamdulillah ko tana cika ma'auni subhanallahi alhamdulillah ko tana cika ma'auni guda biyu ko kuma tana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa sallah ce hakuri ko ga shi ma har ce alqur'ani hujja ce gare ka ko akan ka duk mutane a kullum suna wayewar gari a halaye daban-daban wani ya waye gari yana mai tada kansa wani ya waye gari yana mai yantar da kansa wani ya waye gari yana mai halaka kansa Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi yafi kowa gaskiya yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah yana umarci da yana umarci da adalci da kyautayi da yin zumunta yana hani ga alfasha da dukkan abinci da zalunci shi yake baro ta tabbata dukkan baro ga duk wanda bai karɓi hukuncin Allah da manzo Allah da riko ba duk mutumin da ya riko wani abu ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya ya zo da shi ba manzo Allah ya ce wannan walwayi kullul wai wannan dukkan baro ta tabbata a kansa duk wanda yake da awar wani abu ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ita da tun yanzu yi masa ciwo ya shiga uku ya lalata ya ce duk wanda wasiƙar nan ta mutu zo wajen shi ya karanta ta ya tuba ya haɗu da ɗan uwansa gwargwadon ikonsa to wanda ina masa shaidar cewa zai sadu da arzikin duniya da ranar kuma Allah yana yafe abin da ya wuce in bai sa tuba yace amma duk wanda bai daina ba bayan ya ji wannan ya ci gaba da yin abin da ya ga dama yana kaucewa shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ina gaya wa Allah ina kuma kafa Allah shaida ku ma ku ji kun shaida ta cewa ba ni ba wannan mutum kuma wallahi ban ce ba ni ba shi ba sai ne na ba shi ba Allah ba shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ubarku ku wanda ku ji magana ta kuke da ita kuka tsaya a kan shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku dinga yawan sai yi masa salati musamman da salatin fati da ma'udu ba kuma ina umartar ku da koye asirin rububiyar ubangiji a maganar ku da aikin kuma ku kiyayi bayyanawa da zantukan da abubuwan da Allah ya bayyana muku da sanin halararsa ku shiga tabarki madaidaci waɗannan sha'awoyi da waɗannan shaidanci da kuke bauta to wannan bayan imani kuna yin su ne bayan kun kusa daga imani domin Allah ya ce man yakfur bi tawhid wa yu'min billahi wa rizqan fa bil wusqa lam tisama laha wallahu samiu alim yace daga karshe kai Ahmad da ke musa a wannan wasiƙa wannan tawa wannan wasiƙa tawa ka gaya wa ka kai wa duk wanda yake da awar cewa shi na ba zai karanta ka ga aika duk wani shehi ko duk wani makaddami ka aika masa da kwanu kuma shi mai kare jama'a su ya karanta musu ita ina roƙa muku Allah Allah ya karɓi zukatan ku ya tsarkake ta kuma Allah ya sanya ku ya ba ku kunnuwa wanda in sun ji suna yarda kuma suna kiyaye abin da aka ina roƙon Allah ya shirye mu ya shirye ku ga baki daya wa sala shi ya kare wasiƙar sa anan yake cewa wa ka taɓa Ibrahim Ibrahim ne ya rubuta wannan wasiƙa kan Alhaji Abdullahi Jami fi Madinatu Kaula a Madinatu Kaula a harafin Allah Allah ya tsare wannan gari daga dukkan tsanani da cuta yace shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara yana ɗan shekara ashirin da tara ya rubuta wannan ku ji wannan kanku sai shekara ashirin da tara wanda bai wafati ba sai da yi shekara saba'in da biyar kuma ba a taɓa ji ya canja daga wannan abin da yake a kai akwai abu guda ɗaya da ya faɗa a cikin wanda wasu kila shi ne za mu rufe magana mu akan cewa yana jan hankali da kore sirrin Allah tabaraka wa ta'ala sirrin Allah tabaraka wa ta'ala da kada a bayyana shi ga inda bai dace ba wasu suna amfani da wannan kalmar su fahimci wani kwarku ne wato wata ƙungiya a fili ce wani zance ne wata aƙida ce ta sirri wace in baka shiga ciki ba ba za ka iya sani ba wata matafiya ce ake bayyana wani abu daban amma a ɓoye wani abu daban ai ba zai yiwu ba shehu radiyallahu ta'ala anhu yau maulidinsa da aka yi na bana shi ne maulidi na ɗari da goma sha biyu ai ƙarya ba ta wannan ƙarfan ƙarya ba ta wannan ƙarfan ta shekara ɗari ana ta ƙarya kuma ya zama da masu ƙaryan nan su suka fi yawa ai ko ba ka sun san mabiyan sun fi yawa a gurin babu wani malami da zai ware da almajiransa almajiransa su fi yawan almajiran shi ibrahim to ƙarya Allah ba zai ba ta wannan damar ta shekara da tana haka babu wata ƙarya da za ta yi wannan shi ba wani Allah ta'ala bai da wata matafiya sai ta matafiyar mazala sallallahu alaihi amma an kaji an ce sirrin rububiyya ba sirrin rububiyya ake cewa ba sirrin rububiyya sunan Allah rabbu sunan Allah rabbu suna ne da yake ta'alluki tsakanin ubangiji da halittar amma sunan Allah Allahu suna ne da baya ta'alluki da halitta suna ne da Allah guda ɗaya amma rabbu mai reno ke rabbu mai reno daga jin rabbu to magana halitta ta shi duki shi ake cewa alamun na tuki ma'ana alam na halitta dangantaka ta'alluki tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da halitta abin da yake ba abin da yake hana da wanda yake ɗaukakawa da wanda yake ajewa da wanda yake bayyanawa da wanda yake koyewa da wanda yake sanarwa da wanda yake jahilmarwa a cikin wannan Allah yana zaɓar wasu daga cikin bayansa ya sanar da su ma kanowa da su Allah yana iya sanar da kai abin da zai faru gobe Allah yana iya sanar da kai abin da zai faru in an jima Allah yana iya sanar da kai abin da zai samuwa da nan gaba waɗannan su ne a fiyan Allah tabaraka wa ta'ala to su ne ake hana in Allah ya ma ka goma shi ya ma ibtila'i ba kawai za ka ake alƙalmi ba hudda ce tsakaninka da ubangijinka in Allah ya ma ibtila'i a cikin wannan to yadda yake bance ka da wannan to ka bar abu tsakaninka da shi ka bar abu tsakaninka da shi wannan kuma ba wani abu ne sabu ga shi nan alƙur'ani ga shi nan a hadisan maza da sun hawa ne da ga shi nan a mu'amala ta bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in asarra rabbi ila ba'd azwaji hadisa falan ba nabba anbihi wa azhara wallahu alayhi arrama ba'dahu wa arada an ba'd manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu ya faru tsakaninsa da iyalinsa a kokarin fushi da suka yi shi kuma yana son ya ba su hakuri ya yi sirri da su amma da ya gaya musu sirri mazala ya shakanta cewa to sirri ne kar ki gaya wa kowa kar ki gaya wa kowa sai ku ta je ta faɗa Allah ta baraka wata ta'ala ce an rafa ba'adahu wa a'rada an ba'ad an faɗo wasu amma wasu ba a faɗa ba da yawa malaman tafsiri sun fassara wani ayat yana daga abin da mazala ya gaya wa nana hafsa ya gaya musu cewa sai na umar shi ne mutum na biyu zai halittar shi bayan ya a matsayinsa na babanta ya gaya mata wata ɗaukaka da za ta samu ko babanta zai samu wanda watakila wannan albishir ɗin ya sa ta huce fushi da ita wanda sirri ne daga sirrorin Allah tsakanin da halittar mazala kuma ya san amma mazala sallallahu alaihi wasallam ya dan kirkira maka wani abu lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-aziz mun baka wato bakwai wanda ake biyan ta su wanda wasu malamai suka ce fatiha ake da su ayoyin fatiha da gaba da kuma alqur'ani mai girma wata kyauta ce ta musamman Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ba shi hakuri akan ne manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana masa sirrin abin da zai faru bayan sa da yadda ba mu ubayya za su akan shugabanci na addinin musulmi wannan ta sa manzala ya shiga damuwa da abin da ƴaƴan da jikokin za su gamu da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hakuri abin da na baka ya kuwanta wala yaqra'u ma tasama'a min al-masal wal qur'an sirrin dubiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana son shi kamar yadda ya faɗa a Badar cewa gobe za a yi nan za a kashe wani nan za a kashe wani nan za a kashe wani kuma ta faru kamar yadda ya faru kuma rububiyya ne shi ne ake nufi da cewa idan Allah ya haska ma wani abu a cikin ka kafin to waɗanda ba sani ba kar da gaya domin sai su fahimta yanzu misali ɗan jarida wajen neman labarin har yadda yake son labarin zai je ya ga wani abu a yi a gabansa amma wallahi ba zai iya faɗa shi a labarai ba ya fi ƙarfin labarai domin yadda ya shige ya akwai abin da in ya gani in ya faɗa a labarai ko kuma da faɗa da zai zai ko ya ji ko ya karanta amma sai a haɗe ba don kowa mutanen da za a gaya wa hankalin su bai kai a gaya Bukhari ya rawaito a cikin babu ilmi kitabu ilmi na Bukhari ya rawaito magana Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hadithun nasa bima ya'rifun atibuna an yuzaba Allah wa rasuluhu manzo Allah yana jan hankalin mutane sahabban cewa in za ku yi magana da mutane ku yi musu magana da abin da za su fahimta kar ku jawo mutane su tsare ta Allah su tsare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya goye mu'azu dan jabal mu'azu dan jabal suna goye yana goye a bayan akan rasul yace ya mu'azu yace labbaik wa sa'adik ya rasul yace ya mu'azu yace labbaik wa sa'adik sai da ya ta hasu yace ina so in ga mu babu mutumin da zai shircewa zai shaida ya imani cewa babu shar Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace illa da kalar sunna yace ba mutumin da zai yi imani ya shaida babu abubuwan da sai Allah sai manzo Allah kuma annabi ne bawa ne nan Allah manzo Allah sai shi sai ya shiga aljanna sai mu'azu yace aka la ku bi na ta ya rasulullah to in ga in shaida ga mutane manzo Allah yace la haka ba yace idan ya saki manzo Allah yace kuka ba da shi shaida ke kowa ya ibada sirri ne na Allah kowa da muni ne ya tafi amma manzo Allah ya ce mu'azu a haka ka faɗa manzo mu'azu ya faɗa ba sai da yazo yana gargara da zuwa ya ce kai na san wannan abu kada in mutu ban faɗa ba kada in mutu ban faɗa ba manzo Allah ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce amma lokacin da ya gaya mun na ce in faɗa yace kar ka faɗa don kar mutane su san manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya Abu Dharr irin wannan magana shi Abu Dharr ma da yake wato yana iya magana nan sallallahu alaihi wasallam sai da ya shi ba azu da ya ba saboda kuma irin farkin jagoran sa daban a zuci wani a gaban jagoran sa ba ya iya magana amma wani ko zai iya magana da manzala ya gaya Abu Dharr irin wannan magana ita ma Imam Bukhari ya rawaito ta manzala sallallahu alaihi wasallam yace masa cewa kullu man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dakhala al-jannata duk wanda yake da mamuda da gaskiya sai Allah ko manzo Allah annabi yace zai shiga aljanna Abu Dharr yace kai ya rasulullahi wa in zana wa in saraka sai ka ce zai shiga aljanna ko da ya mazalaci ne ko barawo ne manzo Allah yace ko mazalaci ne ko barawo sai duka manzo Allah bai gane ba ko bai ci ba ce wa in zana wa in sana sai ce wa in zana wa in sana ya sake ya ce wa in zana wa in saraka maza na ce wa in zana wa in sarat ala rajul an fa abu zar maza na ce ko yayi zina ko yayi sata ko abu zar baya ko sai yayi abu zar da duk da zai kawo wannan hadisi in ya karanta sai ya so da kan yaza kan hakkin sai ya dingure yace ko abu zar baya ko sai yayi sun rubuya ne amma maza a hadisin mu'awiya yake kar a ga ya gaba ibn kafir a cikin littafin a cikin tafsirinsa da ya zo fa zakir inda fa ati zikra kai wa'azi in wa'azin zai yi amfani ya kawo wannan magana ta sai da ali sai da ali cewa akwai kuma maganar da idan mutum zai gaya wa mutane ba fa yadda za su ba kafin ta lafi saboda ne sun kayyata gaskiya su kuma hankalinsu ba zai kama ba ita to ne kwanta zai rasu wannan magana wanda kai shi Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn Kathir ya kawo a cikin karshen suratul wato talaki ya kawo ayar da Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithluhunna akan fassarar wannan Abdullahi dan Abbas yake cewa da zan fassara muku abin da na so ga wannan ayar to kafir ka suka ce ya za mu kafirta ya ce a abin da zan faɗa gaskiya ne amma hankalin ku ba zai iya kama ba ku ko ku kayyata to in ku kayyata kun kafirta amma saboda tausayin ku ku kafirta ni da zan gaya muku abu hurera yana cewa na karɓi ilimi kala biyu ga annabi sallallahu alaihi yace kala ɗaya shine wanda kuke ji ina gaya muku din amma ɗaya kalar da zan faɗe shi wuka za ku sa a kan da ɗaya saboda ne shi zai iya fahimta shi zai iya gane ya mazala yake ɗauke shi da wani amma jama'ar da ke gabansa almajiran su bai shi hankalinsu ya isa ya gaya musu wannan mabalin ya gaya wannan kame da faɗa muku abinda ake kira wannan sirrin rububiyya ta'alliki tsakanin mu'amalar ubangiji da ba su wani ala da bayan ma ba ka ji ana cewa sirrin rububiyya sirrin Allah tabaraka wa ta'ala baya canjawa yanda yake inda haka yake in huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu babu wani sirrin da ba wannan babu wani wanda zai ce da kai dama wani sirri shi a yanzu ba kullu Allahu ahad in da haka kafiri ne babu wani sirri wanda ya wuce ilahu kuma ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim babu wani sirri da yake duk wanda yake akwai wani sirri da za a ke ɗauke ka da shi a ga ba yanzu ba wanda ku ne idan wani ba to kafin shi ne amma Allah yana iya keɓanta bayan sa ya buɗe musu wani sirri daga sirrin malakutun sa wannan kuma ka tafi nan ko dai mu'jiza ta annabta Allah ya sa ka samu wannan ko karama ta wani taka Allah ya sa ka samu wannan kamar yadda ko gwamnati take wa aiki akwai sirrin da wanda talakawa ba sun rubu mutu da a gaya musu ba kai ma matsayin ka yasa aka gaya ba sirrin gwamnati akwai yanzu a duniya ba abinda babu babban laifi a duniya sai a ce an kama ɗan da ɗan asiri ko bai wannan asiri a gaya kuma ta shi a wuta har aka baune wani mai shi ha amma gwamnatin tana da wani asiri wanda wannan asirin ta shi take a tsaye in ya fito fili aka bayyana sai ta rushe sai ta rushe to Allah tabaraka wa ta'ala yana kebantar bayansa da wasu irin wanda ba kowa ya sani ba sai su ba kuma dan ya zama wani da zai sani ba a kai ma kamar sirrin uba tsakaninsa da matarsa kan ba zai sani ba kuma wannan sirrin shi ke tsaye da gida duk da ya bayyana da gidan zai rushe kuma duk ta ɗan game da nuwa kike ta wani sirrin da mai mawudu Allah ya nanu nadimun wala ya fi ilai sharabu ya haka so wannan na faɗe shi dan da yawa ta ɗaukar cewa a wani abu ake bayyana daban a kuma koyar wani abu daban inda haka ne da kinan ta fashi kuma da addinin bai zauna ba yau almajiran shehu rabu Allah ta'ala na hakakan nan ko in su kake kafin suna shi wa gabanin addinin musulmi su ne shugabannin idan aka ce shekaru ibrahim sali shek bayan usman bosu sun yi shek halifa ismail da isa halifa isa karabiwa muhalli da alkur'ani in suka waye a wani bangaren ba za ka iya fito da irin su ba ka ce ai ga irin su wani kuma malamai ne ba wai a Najeriya ba a duniya ma an yadda malamai ne kuma na addinin musulunci sai Allah ba zai danka amanar addinin musulunci akan mutumin da yake koye da wani abu a zuciyarsa ba addini ba kuma ya zama shine addini kuma shine jagoran addini kuma a dangane sa haka saboda haka duk wanda ya bayyana wani abu da ya saba wa zahirin shari'a ta addinin musulunci gashi da ya wuce Ibrahim shi Ibrahim ya ce ba ni ba ki ko ba aqida ta ba ce ni aqida ta bin Annabi sallallahu alaihi wasallam a bayyana kuma da abu Allah ya tabbatar da mu Allah ya zama akan daidai Allah ya hana mu zamewa Allah ya hana mu bauɗewa duk mutumin da yake akwai kin annabi sallallahu alaihi wasallam ko raini da annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa a bayyane shi ko a boye shi wannan mutum Allah ya halaka shi Allah ya so zarta shi kuma Allah ya bayyana wa musulmi shi har su gan shi su san shi kar a gida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta sa الحمد لله